أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
to a jerin karatuttuka da muke gabatarwa ta ƙarƙashin waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma a ɓangarori daban-daban tare da gabatar da wato istinbatat eh, a nau'uka na fanni daban-daban waɗanda suke da alaƙa da alkur'ani mai girma wanda kuma karatuttuka sun gabata Eh, akwai waɗansu ayoyi da suke cikin suratul bakara waɗanda ya kamata a ɗan eh, ce wani abu kansu duk da yake a fahimta ta karatu guda ɗaya ba zai ƙarasar da wannan karatun ba amma tana yiwa mu raba shi gida biyu a samu a gabatar da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Wa- Waɗannan ayoyin za mu fara ne da farkon wato hizihi in ji mutanenmu ko izu wato na ƙarshe kenan a cikin suratul baqara izu na biyar kenan ko tunda suratul baqara izihi biyar ne ba fumuni ɗaya Eh, farkon tashin wannan izu shine wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك سناني نا إشارة wanda yake nuna ishara kuma lil ba'idi ga abin da yake nesa ko ba haka ba to tilkar rusul waɗancan manzanni galibi ismul ishara yana daga cikin ababen da ke kawo saɓani a wajen malaman tafsiri tunda akwai manzannin da suka gabata shin manzanni waɗanda tun farkon sura aka fara bayani kansu su ne ake nufi a cikin wannan tilka ko ku a'a manzanni waɗanda a cikin ƙissa ta kusa-kusa ko ba haka ba wanda muka duba alamtar ilal mar'i min bani isra'ila min ba'di musa tun daga gare ta akwai zancen eh, inna ayata mulkihi أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون كما كما kaga am ambaci waɗansu annabashin waɗannan ake nufi na wannan kissar da ta zo ko ko dai a'a annabawan da suke tun farkon sura an ɗan taɓo bayani kansu ko ko a'a annabawan da ba a jima da gabatar da bayani kansu ba tunda an faɗa an ce eh, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq sannan an ka ce wa innaka laminal mursali to tunda an ce wa innaka laminal mursali ka gana an faɗi manzanni shi an ka ce tilka to a nan dole sai mun hankalta ma abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa in mun ɗauki annabawan da suka gabata ake nufi tun farkon sura tun da an yi magana annabi Musa wa ithqala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara an yi magana annabi Adam wa ithqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to an ce tilka kenan an hada na nesa da na kusa sai an kai taglibin al-ba'id al qarib idan kuma ka ce a'a manzanni ne kusa kusa ake nufi wanda an ka ambata a cikin waɗannan kissoshi to nan sai ya zamanto an ce musu tilka kuma ga su kusa kusa tunda an ce wa innaka laminal mursalina bai dace a ce tilkar rusul ba an gane ko tunda ba a jima da ambata su ba an gane ko to sai dai nan qur'ani yayi amfani da usulubi ne shine cewa ana iya ishara ga abin da yake kusa li uluwi manzilatihi saboda darajar su ko ku a'a limudi adh-dhikr abin da ya wuce ba zai dawo ba قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك to kaga ai bai jima da wucewa ba amma da yake bai dawo haka Allah ya kaddara sai an kai ishara zuwa ga ba'i ko kuma li ulubi sharaf an gane ko saboda daukaka Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi ka qur'ani babu shakka a cikin shi bayan kuma ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran nan ya ce hadha bai ce bai ce zalika ba to inda ya ce haza kusa yake saboda alkur'ani kusa ga mutane yake domin an saukar da shi ne don su karanta shi su amfana da shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir to kuma da aka ce zalika to na an yi ishara ne da shi li'uluwi manzilatihi yawa to tilkar rusulu in ka gara maka ce saboda basu jima da wucewa ba abin da ya wuce kuma ba zai dawo ba ko ka ce tilka a an hada annabawan da suka gabata nesa da na kusa sai an kai taglib al-ba'id al-qarib ko kuma a'a saboda uruwi manzilati ar-rusul ina fata an fahimta to kenan yanzu mun ji dalilin da yasa aka yi ishara da tilka gane ku to bayan wannan sai mu zo zuwa ga almunasaba bainal ayat ilimi ne wanda yana da muhimmanci wanda in muka duba mun faɗa ibnu ashur galibi yana kula da shi ba mu ce duk abin da ya faɗa ba daidai ne sannan kuma munasaba wani lokacin za ka iske malamai kowa ya kawo tashi gudunmuwa an gane ko kowanne daga cikin malamai zai kawo nashi ra'ayi wani lokaci sai zama tudur ayyukan suna iya shiga wani lokacin kuma wani ra'ayin tana yiwa ba zai iya shiga ba amma idan aka ra'ayuka sun bambanta sai a zaɓi wanda ake ganin ya fi zama kusa ban sani ko mun fahimta ba to wannan kenan to da aka ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ibn ashur in ka diba cikin at-tahrir wat tanwir yana cewa mawqi'u hadhihi al-aya mawqi'u الفذلك لما بعد لما قبلها والمقدمة لما بعدها kinan wagga ayat tilka rusulu tana matsayin fazlaka fazlaka kalima ce wadda an ka hada daga fazalika ne sai an kai suna eh fazlaka kana iya cewa kamar tatimma ko ka ce khatima ko ka ce cikon bayani lima qablaha na daga abin da ya gabace ta wal muqaddima lima ba'daha tana matsayin muqaddima ga abin da zai zo to wannan kaga nan kamar yayi amfani da asiyaqu sabiq da allahiq domin za a ci gaba da bayanin manzanni kuma an yi bayanin manzanni kinan tana da alaka da abin da ya gabata tana da alaka da abin da zai zo ina fatan ana fahimtar wannan to tilkar rusul waɗancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce mun fifita sashen su akan sashi wannan yana nuna ashe duk abin da Allah ya ga dama ya yi shike da halittunsa Allah ya fifita sashen manzanni akan sashi amma an ilmin tam wa hikmatin baligha ba wai yayi bane haka kawai babu wata hikima an gane ko shi yasa Allah yana da izinin ya fifita wanda yake so cikin halittunsa ya fifita sa- sashen manzanni akan sashe ya fifita sashen annabawa akan sashen annabawa ban sani ko mun fahimta ba نعم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سيدي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان ممنتا دونا أنغانيكو نعم cikin al'ummomi an fifita al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bani Isra'ila a zamanin su an fifita su akan sauran bayi ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin نعم wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin نعم Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas kakocin mala'iku Allah sai ya zaba نعم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين cikin watanni an zaɓi Ramadan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, kuma an zaɓi ashhurul hurum, نعم an gane ko?
مم.
Eh, Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum.
نعم Ko ba haka ba?
نعم هكذا.
Eh, to dai Allah yana zaɓe abin da ya so. To wannan maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske.
مم.
eh, abinda a faɗin shi shine in an ka ce Allah ya fifita waɗansu akan waɗansu to yanzu zamanin nan da muke ciki musamman turawa da suke yakar addinin musulunci za ka ga suna nuna me yasa aka ce kaza kamar yanzu kaga cikin rabon gado a ce namiji na da biyu mace na da ɗaya مم.
suna wani sharme na irin nasu نعم Eh, ko kuma yasa aka bambanta tsakanin namiji da mace su suna son komi sai an daidaita tsakanin namiji da mace مم.
ai tun da har Allah ya namiji daban ya mace daban kuma ba ku iya mut- mai da mutanen duniya duk su koma maza ko duk su koma mata نعم to dole na ku bari a bambanta tsakanin namiji da mace بس يعني ina fata ana fahimta ta Na'am.
yawwa sannan ya an ce komi a daidaita tsakanin namiji da mace to kawai za a yi shirme ne babu tsari a rayuwa هكا eh duk shugaban kasar da ya ci namiji da mace duka ɗaya ne ko ba haka ba kuma a daidaita cikin komi sai a ce mishi to yanzu an ji نعم idan ka yi sati guda kana jagorancin ƙasa نعم to ka aji sati guda a bata ita ma ya zamanto wannan satin ita kadai ce za ta yin jagoranci نعم to in baka yarda da wannan ba to bari ina fata na fahimta ta sannan in ka dauki ciki in mace ta dauki cikin farko to idan za a dauka ciki na biyu to namiji ya dauka
تبادل هذا shi yasa amin ya kamata mu gane cewa Allah bai taba yin abu ba face sai akan cikakken hikima to don haka kamar yadda wani malami da ya karantar da mu a Saudiya a Rabitatul Alamul Islami Abdul Muhammad Tahan yake cewa abinda turawa suke son a yi a taswiyatul amya نعم daidaito wanda yake daidaito ne akan makamta ba akan ilimi ba domin in mutum ya dibi yadda Allah ya halicci jikin mace da jikin namiji نعم da kuma yadda Allah ya ba kowa nashi akwai at-takalif al'amma wanda an dora ma namiji an dora ma mace ina fata ana fahimta ta نعم sannan kuma akwai eh, at-takalif al-khassa Al- akwai al-khassa bin rijal akwai khassa bin nisa kinan ko ne a bar shi bisa ga nashi bangare ko mazaje yanzu bai yiwuwa kowa ya zan malami kowa ya zan soja kowa ya zan kaza ba yiwuwa wasu su kama wannan aikin wasu su kama wannan aikin haka ne rayuwar ta gada to almuhimmu dai wannan zaka iya fitar da hukunci hukunci duk inda shari'a ta ce ta bambanta tsakanin namiji da mace sai ka duba gani menene hikimar ina fata an fahimce ni نعم
to mun ji wannan faddalna ba'dahum ala ba'd faddalna ba'dahum manzannin mun fifita sashen su ala ba'din akan sashi nan hum din nan yana nan a matsayin shi babu taglibi janibi dhukuri ala janibi inaf dan cikin manzanni babu mata نعم wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ko baka nan bane نعم to sai Allah ya ce minhum man kallama Allah min wagga tab'idiyya ce tunda min mun ce tana iya ɗaukar ma'ana goma sha biyar نعم a duba cikin littafin mughnin labib an kutub al-a'arib libni hisham al-ansari da kuma littafan da suka tattauna kan huruful ma'ani mutum zai ga waɗannan ma'anonin almuhimmu da dangon gamin tabi'idiyya ce tana nufin sashi sashen su Allah ya yi magana da shi daga cikin su akwai annabi Musa ayoyi da dama na alkur'ani sun faɗi tattaunawar Allah da annabi Musa نعم cikin taha akwai su نعم eh, cikin kasas akwai su wa ma tilka bi yaminika ya Musa a cikin surat Taha qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra na'am daga ciki kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi kaga an je da shi lailatul isra'i wal mi'raj aqida ce ta ahli sunna an yi isra'i kuma an yi mi'raj na'am sabanin yan qur'aniyuna da sauran wanda ba su yarda da hadisai ba suna inkarin mi'raji sun yarda da isra'i tun da qur'ani ya faɗi shi na'am ina fata an fahimce ni ban san abin da suke shakka ba cikin kudura Allah Mm.
kamar Allah ba zai iya yin mi'raji bane ko menene an gane ko na'am yawwa to almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana da shi amma akwai sabani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ranar Isra'i da Mi'raji don shi kanshi Isra'in akwai sabani shin so guda ne aka yi Mi'rajin da shi ko ko Isra'in da Mi'rajin ba su ɗaya aka yi ba akwai sabani in ka diba cikin Fathul Bari Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan na'am shin sannan kuma a'a Isra'in da Mi'rajin shin dukkan su an yi su ne da jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa ko ko sashen su wanda sun kace yayi ta'addudi an yi shi ne da jikinsa wani lokaci da ruhinsa wani lokaci kuma an yi ne da ruhinsa akwai tattaunawa ta malamai mutu ya diba cikin Fathul Bari zai ga maganganun malamai na'am to amma dai zance mafi inganci Isra'in da aka yi da shi da Mi'raji wanda ya karbo sallah to wannan shi da jikinsa ne da ruhinsa dan Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi al-abdu kuma kaga akwai ruhu da aljasar bai ce asra bi ruhihi ba na'am haka sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin ya rajjaha amin a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan fi idahi al-qur'an bil qur'an to kaga wannan yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sharaf wanda ya fi na annabi Musa dan shi annabi Musa yana kasa ne Allah ya magana da shi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya je can sama na'am an gane ko Mm.
amma ru'ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wannan shine aka yi sabani na'am wasu suka ce bai ganshi ba ita ce mazhaba ta su Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu Ibn Abbas kuma suna ganin ya ga wato Allah to amma zance mafi inganci malamai suke cewa duk hadisan da suke nuna Ibn Abbas riwaya cewa ya ga Allah bai ce da ido ba na'am ina fata an fahimci ni shi yasa sai an karanta cewa bai ganshi da idonsa ba sai dai a ɗauke shi ru'ya qalbiyya na'am an gane ko shine yadda za a yi a yi aljam'u bai na waɗannan al'akwa to idan muka duba kenan kaga manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya- minhum yana daga cikin waɗanda Allah ya magana da su tunda ya je ya karɓo sallah duk da kyan Qur'ani sun ce to ya an ce ya yi sallah da annaba kuma aka ce ya je ya karɓo sallah a'a ba ya je ne ya karɓo sallah ba kafin ma ai ai Isra'i da Mi'raji da shi ai yana sallah na'am an gane ko tun da sallah a makka aka fara ta a'a farlancinta na aka je aka karɓo tunda an ce yayi sallah da annabawa ko ba haka nan bane sannan da an ka ce a'a yayi sallah da annaba kuma ya cin musu can sama kamar suna shakka ne ga kudurar Allah kamar Allah ba zai iya kai su ba kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ko ko a- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa yana sallah a cikin wato kabari wasu malamai suka ce saboda Isra'il da Mi'raji ba guda bane kenan wancan wanda ya gan cikin kabari daban wancan kuma wanda sun kaɗu sama daban wasu ka ce a'a bayan ya yi sallah da su da kuma bayan gan shi cikin kabarin an gane daga baya kuma Allah ya kai shi sama kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa al inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am to al muhimmu dai minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da su wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ɗaukaka sashin su akan sashi na'am
Allah ce to wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba annabi Isa hujjoji an gane ko kenan nan al-bayyinat asalin shi sifa ne daga bayyin ne an gane ko kenan al-mu'jizat al-bayyinat ko al-ayat al-bayyinat ko kuma duki al-bayyina kin kawai yanzu har ya koma ga mu'jiza eh don haka yanzu a bukatar sai ya tashi daga wasfa ya koma suna na'am in an yi itlaqin shi ma yanzu ba a hankalta ma asalin shi sifa ne to me yasa an ka faɗi annabi Isa saboda shi na daga cikin ulul azmi minar rusul eh, keɓance shi da bayani abu ne wanda yake wato yana da muhimmanci ina fata an fahimta na'am wa atina isa ibn maryam albayyinat mun ba annabi isa hujjoji bayyanannu wanda kuma eh, waɗanda suke nuna shi annabin Allah ne kuma in muka duba cikin suratu eh, ali imran da kuma ma'ida an yi bayanin su eh, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك na Allah yana tunatar da shi ni'imomi sai sai ce bi izni can kuma cikin suratu Ali Imran shi annabi Isa da kanshi ne yake magana shi yasa sai ce bi iznillah ko ba karan bane wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah kaga nan sai yana da yake shine yake magana sai ce bi iznillah da shi Allah ne ko da Allah sai ce bi izni amin amin ina fata an fahimta to ala ayyati hal wa atina isa ibn maryam bil bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ko mun karfafa shi da ruhi mai tsarki galibin malaman jamhurul mufassirin sun fi cewa jibrilu ake nufi wa ayyadnahu bi ruhil qudus jamhuru sun karanta dalun tana da su abin nan domma amma ibn kathir ya karanta bi ruhil quds quds yayi madalun sukuni to ma'anar ba ta canzawa amma dai wajen tsayawa ne ake bambantawa ko wucewa kaga bi ruhil qudus ya saba ya saba ma bi ruhil qudus qudus ina fata an fahimce ni ruhi mai tsarki asalin shi arru wato arruhul muqaddasa ne ina fata an fahimce ni eh sai an kai idafatul wato mawsuf ila sifa an gane ko ruhi mai tsarki shine jibril to sai Allah subhanahu wataala ce walau sha Allahu da Allah ya so maktatala alladhina min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su da ba su yi yaƙi ba an gane ko min ba'di ba ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu to kaga dama ko in hujja ta zo bai dace ayi yaƙi ba amma saboda son rai da bijire ma gaskiya sai ga mutum ya abin ga da kuma kaddara da sabiqa ilmin lahi Allah ya san za su yi an gane ko to fi'ili na mashi'a galibi ana shafe mishi maf'ul din shi kaga walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim kinan walau sha Allahu ada maqtitalihim maqtatala alladhina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su da ba su yi yaƙi ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu an gane ko walakin ikhtalafu sai sun yi sabani wannan ya ce a bi tauhidi wannan ya ce a saba ma tauhidi kaga dole na a yi sabani ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن gashi ma yazo daga cikin su akwai wanda imani wa minhum man kafar akwai wanda ya kafirci walau sha Allah maqtatalu da Allah so da basu yi yaki ba kaga ya kawo shi kamar matsayin ta'kidi an gane ko walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama wannan yake nuna cewa kafirai Allah subhanahu wataala ya san da za su yaki gaskiya to kuma me yasa Allah bai ba su ba abin nan saboda Allah ya san waɗanda ba su cancanta ba ba zai ba su ba ina fatan bai zai ba su hidaya ba don ya ce walau shi ina la'ata ina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni Allah ya san waɗanda za su yi girman kai ba za su to idan gwamnati ko ta turawa ko duk gwamnatin da a duniya ko duk wata masarauta wadda a duniya ko duk wani mutum wanda a duniya wanda ya saba mishi na masa ukuba ko ba ka dan bane yanzu ai akwai gidan kasu idan da babu gidan kaso ai duniya ba za ta zaunu ba to idan gwamnati za ta iya ɗaure mutane ko ko idan gwamnati ta ciyar da kai ta shayar da kai ta tarbiyyantar da kai ka bijire mata za ta iya halatta jininka to ina ga Allah da shi ya samar da kai babu kai maka komai kuma ka zo ka bijire masa kuma a ce dole dole sai ya ɗauke ka kada aljanna kaga mutane suna da rashin adalci kuma Allah ya fi mu sanin halin kowa Allah ya muna tsari walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah subhanahu wata'ala yaf'alu yana aikata ma yurid abin da ya ga dama nan ma yurid ma mausuliya ce ya an ce mausuliya domin ma kala kala ce akwai nafiya akwai mausuliya akwai mastariya akwai mastariya zarfiya ga sunan dai ilimi ne wanda yake yana da muhimmanci bambanta harafi da nau'insa kafin ma ka je ga fassara to nan in mun ɗauke ta mausuliya walakin Allah ya fa'alu ma yurid ai walakin Allah in an ce mausuliya ce sai ka kaddara allazi a wurinta sai ya bada ma'ana walakin Allah ya fa'alu ma yurid ai walakin Allah ya fa'alu allazi yurid to kuma nan sai ka gane an shafe a'idu sila walakin Allah ya fa'alu ma yuriduhu sai an ka shafe hu din nan ban sani ko mun fahimta ba yawwa Allah yana aikata abin da ya ga dama sannan ma tana ismul mawsul daga cikin siyaghul umu abin da ke nuna wato abin da ke amuni na'am ma'ana duk abin da Allah ya ga dama shine yake aikatawa ba a iya fitar da wani abu don babu wanda ya hana Allah ya aikata abin da yake so gaskiya ne.
sannan na akwai ijmal yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya ga dama Mm.
ma ismul mawsul ce tufidul umum dukkan abubuwan da kaga Allah ya aikata Allah ya so su ne Na'am.
kinan nan duk abin da an ka ce maka Allah ya aikata cikin ganin damar sani ma'ana da zaka ɗauki wannan maɗin sai ka ga duk abubuwan da sun ka zo cikin alkur'ani wanda an ka ce Allah ya yi Allah ya yi to nan cikin ganin dama Allah na na'am me yasa Allah ya turo manzanni me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da alkur'ani me yasa Allah ya saukar da littattafai me yasa Allah ya halicci wuta me yasa Allah ya halicci aljanna me yasa Allah ya kaza me yasa Allah ya kaza duk fi'ilin da ya zo gaba ɗaya ya shiga cikin wannan mausuliya a ramba na'am ka ganin al-ijmalu wat tafsir kenan na'am ko ba ka dan bane Na'am.
laqad arsalna nuhan ila qaumi ko ba Allah ya ce turo annabi nuhu ba yaf'alu ma yuridu Na'am.
wa ila adin akhahum huda kenan wa arsalna ila adin akhahum huda walakin Allah yaf'alu ma yuridu na'am ko ba haka nan bane na'am to duk haka dai zaka iya samun al-mawsul da al-ijmalikin da ke karkashin sa da kuma al-umum ba za a fitar da wani abu sai an samu dalili ingantacce da ya fitar da wani abu daga ciki na'am ina fata an fahimce na'am
to kenan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah ya fa'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama mu ya kamata mu gane wani abu an ilmin tam wa an hikmatin tamma na'am eh ba wai kawai yana aikata abin da ya ga dama ba, a'a ko da ya aikata abin da ya ga dama to Allah baya yin abu sai tare da cikakken sani sannan kuma sai da hikma na'am sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar dama shari'a ta ginu ne akan abubuwa guda biyu umurni da hani umurni na wajibci ko ko umurni na nadab an gane ko na mustahabbi na'am sannan hani na haramci ko ko hani na karahiya shari'a cikin su ta kare an gane ko na'am yawwa to anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku ina fata ana fahimta ta na'am Eh. To a nan kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan ya kamata mu zo zuwa ga ilmul munasaba. Ana zancen manzanni kuma sai an kai ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da kuka yi imani. Me munasaba? A gani wanda bai sani ba sai ce a kaza kaza kaza kaza kaza kaza.
na'am ina fata ana fahimta ta to sai malamai suka tattauna akan munasaba shi ilimin munasaba wani lokacin ana dubin ayar da ta zo bayan wannan aya wani lokacin a ƙara da ayoyin da suka gabata wani lokacin kuma a dibi ayar da ta zo bayan ta kawai wani lokacin sai a ƙetare ayar da ta zo bayan ta a koma zuwa ga ayoyin da suka gabata shi yasa malamai suka yi maganganu a nan in muka diba cikin at-tahrir wa tanwir shi ibnu ashura ganin wagga aya tana da alaka da ayoyin infaki da suka gabata ina fata ana fahimta ta don Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira an gane ko wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin thumma farkon bakara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqna wa mimma razaqnahum yunfiqun tun daga can an yi magana na'am ina fata ana fahimta ta to waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suna gani in ka diba cikin littafin da an ka yi mushaf guda ne da aka yi don nuna ilimin munasaba duk da yake ba dukkan ayoyi suka yi magana kansu ba amma dai sun tattauna kuma da larabci wanda yake mai sauki tun da shi larabcin ibnu ashur akwai balaga ciki akwai ka'idodin balaga da mustalahat na balaga na'am dole sai in ka san su kake iya fahimtar wani wuri amma shi wancan larabci ne wanda yake mai sauki mushaf na darus sahaba wanda an kai akan tanasub wa tanasuqil ayati wa asrari fawatih suwari wa khawatimiha mujalladi guda ne mu- misr aka buga shi kuma eh, idan mutum ya samu wannan zai taimaka mishi kwarai ko da bai samu at-tahrir wa tanwir tunda at-tahrir wa tanwir yana da yawa kuma yana da tsada kuma yana da wahalar karatu na'am ala ayyati hal su suna ganin cewa tunda Allah ya ce walakin ikhtalafu an yi sabani to sabanin nan ko zai kai gami zai kai ga sai an yi yaƙi na'am to to tun shi tun da ko sai an yi yaƙi to shine ku ɗauko dukiyar ku kusa don jihadi ba zai yi ba sai da mi shi yasa Allah ce wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum shi yasa ilmul munasaba alaikum amin amin wa iyyakum shi yasa malamai eh, kamar eh, Sheikh Umar Salim Bazmul Na'am.
da ya tanasubul ayat da yake nuna ka'idodi na ilmul munasabat sai ya kawo cewa wa ahyanan munasaba ta ta'addad Na'am.
domin kowane malami ne ya- ya hankalta ma wani bangare to in duk ba su cika rujuna ba sai a ɗauka in sun cika rujuna kuma sai a dibi wanne ne fi dacewa na'am eh ina fata an fahimce ni na'am
to ya ayyuhal ladhina amanu za mu shiga cikin bayani ya ayyuhal ladhina amanu wato akwai wani malami da ake kira wato Sheikh uh, Abubakar Aljazairi ya tattaro dukkan ya ayyuhal ladhina amanu da suka zo cikin Alqur'ani an gane ko sai samu su suna nida'atul rahman an gane ko nida'atul rahman kenan kiran da Allah ya wa masu imani sai ko wace ayoyi masu ya ayyuhal ladhina amanu tun daga ya ayyuhal ladhina amanu na farko wanda shine ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u sai har zuwa ya ayyuhal ladhina amanu na karshe wanda shine wanda ya zo a cikin wato suratu abin nan at-tahrim ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha to dukkan su sai ɗauko su kowanne ya faɗi irin fa'idodin da ke ƙarƙashin sa to amma dai ana karkasa su ta fuskar daban-daban ya ayyuhal ladina amanu misali wanda zo cikin sura makkiya da madaniya wanda suke cewa misali ya ayyuhal ladina amanu khitabul li ahli makka li ahli madina ya ayyuhan nasu khitabul li ahli makka wannan magana tana da rauni domin akwai surun da ana ganin ya ayyuhal ladina amanu ne amma kuma cikin sura ce makkiya musamman suratul hajj da aka yi sabani kanta makkiya ce ko madaniya to kaga waɗansu surori abin da yasa aka sabani saboda ayoyin su sashe makiya ne sashe madaniya ne to wasu malamai sai su dibi shin waɗanne ayoyi suka fara sabka na farkon sura waɗansu kuma sai su kalli a'a waɗanne ayoyi suka fi yawa eh akwai waɗanda an yi ittifaƙin makiya ne akwai waɗanda an yi ittifaƙin madaniya ne ban sani ko muna fahimta ba yawwa yana da kyau ɗalibin ilimi ya dibi al-makki wal madani ta'silan wa tatbiqan min bidayati al-qur'an ila akhirih an gane ko min as-suwari wal ayat ala ayyati hal ya ayyuhal ladina amanu shi ya ayyuhan nas yana izuwa cikin sura madaniya ma karara kaga suratul baqara madaniya ce amma kuma ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ya zu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba gashi nan dai daban-daban to almuhimmu dai kana iya kasa ya ayyuhal ladina amanu ta fuskar makki wal madani ta fuskar annasikh wal mansukh an gane ko kuka bi su jeri ɗaya bayan ɗaya kana fitar da hukumce hukumcen su an gane ko ya ayyuhal ladina amanu ya kun duka imani an fi kumin mara zakanakum an gane ko nan kana iya dirasa ta annida min haithun nahwi wa min haithul balagha an gane ko annida yana da al-ma'rifa da al-mudaf da an-nakira maqsuda da nakira ghayra maqsuda da al-alam ko baka nan bane sannan kuma ya ayyuhal ladina amanu annida wa asbabuhu nau'ukan annida'u saboda abin da ke sa a yi shi suna da dalilai daban-daban nan in Allah ya kira me yasa ya kira dan saboda ya kira ku zuwa ga alkhairi ko ku ya hane ku daga sharri ina fata an fahimce ni almuhimmu yana da asbabu da dama da hikam da kuma khurujun nida an muqtadahu zahir ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kai imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da munka arzita ku anan kana da cikin at-tafsirul mawdu'i abinda ake kira at-tafsirul mawdu'i anfiqu ku ciyar sai ka ɗauki al'infaƙ anwa'uhu kaga akwai al'infaƙul wajib akwai wanda kuma ba wajibi ba ne sannan infaƙi yana da wurare daban-daban infaƙi a cikin yaƙi infaƙi a cikin gina makarantu infaƙi a cikin tarbiyya ya'ya infaƙi cikin ciyar da iyali majalat kathira fil haya an gane ko to wannan yana da yawa kuma infaƙi wa za a fara da shi an gane ko yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibn sabil ina fata an fahimci a ina za a ciyar wa za a ciyar wani lokaci an gane ko waɗanda za a ciyar lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ko ba ka nan bane ga sunan da inda ake ciyarwa للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ina fata ana fahimta ta da sauransu kenan infaƙin nan dai a takaice akwai ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna a ina ne ya kamata wato a yi shi ala ayyati hal infaq mawdu'i ne alqur'ani sai ka tattaro ayoyin da suke magana kan infaqi min haythu lafz wa min haythu al-ma'na wa min haythu al-hukm wa min haythu al-qissa ina fata an fahimci ni waɗanda suka ciyar da dukiyarsu don Allah da waɗanda su ciyar da duke su ba don Allah a tsawon tarihi tun da an yi su a kowane zamani irin su karu da kaga sai ka kawo da inda suka sanya dukiyar su kuma Allah ya faɗa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun ina fata an fahimce ni su ko masu imani idan suka sanya dukiyar su da sanya dukiyar su wajen ɗaukar da addinin Allah kuma kasuwanci ne tsakanin su da Allah in ko ba karan bane Na'am.
ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Na'am.
inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Na'am.
haka ne sai ka hada ayoyin ka samu ka fitar da maudu'i na al-infaq Na'am.
ala ayyati hal anfiqu mimma razaqnakum sai ce mimma razaqnakum min tab'idiyya ce Mm.
kaga sashen dukiya ba dukan dukiya ba Allah bai ce ka dauki duka dukiyar ka ka bayar ba Na'am.
to sai malamai suke cewa in ka diba musamman cikin adwaul bayan a farkon suratul baqara Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai ka wata mas'ala Allah ya yabi sahabbai akan suna bayarwa su suna da bukata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Na'am.
to kuma kuma yace nan kuma wa mimma razaqnahum yunfiquna nan ko anfiqu mimma razaqnakum ko ba kadan bane Mm.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut to ya anke kuma can an kai bisu sun bayar duka kuma nan qur'ani ya nuna cewa a sashi ake bayarwa Na'am.
wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko wa lam yuqtiru aw ta qira'a Na'am.
wa kana wa kana bayna dhalika qawama ya akai haka to Mm.
malamai suke cewa can tana yiwa saboda farkon musulunci ne Na'am.
an gane ko Mm.
kenan eh, abin nan wasu kuma suna ganin a'a sun bayar kamar mutum na iya ba da dukiyar shi duka Hmm.
idan ya zamanto yana da abin da zai kawo mai yanzu misali ina da mota goma Na'am.
suna mini eh, aiki ko ba ka nan bane Na'am.
to yanzu yau ina da miliyon ɗaya Mm.
misali sai an ka nemi taimako sai ni ba da miliyon ɗaya Na'am.
to ba laifi bane tunda ina da abin da ke ƙara- zai iya kawo mini kuɗaɗe Na'am.
amma da a ce a'a gaba ɗaya waɗannan motocin guda goma ne ce na bayar sai a ce ba a yadda ba saboda ni kana kenan zan koma bara Na'am.
na fata ana fahimta Na'am.
kenan su suna da gonakai al'ansar ko da sun ba da dukiyar su suna da gonakai na dabino da sauransu Na'am.
haka malamai suka yi bayani Allah ba da- ko kuma waɗancan amin waɗancan halatu ne istithna'iyya sun yi su ne eh, a lokacin da musulunci yake da eh, buƙatar taimako kwarai da gaske Na'am.
ina fata an fahimce ni Na'am.
to an fi ƙumin ma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku Mm.
nan ma min allazi is wato mausuliya ce Mm.
to me yasa ba a ce an fi ƙumin amwalikum sai an ce min ma razaqnakum Na'am.
dan a nuna maka kamar yadda sa'adi yake cewa inda yazo min ma razaqnakum yunfiqun dan a nuna maka arzikin na Allah ne Na'am.
kenan nan inda ya ce min amwalikum kaga nan ba ba- za a samu wannan ma'ana ba amma da ya ce min ma razaqnakum dan a nuna maka arzikin asalin shi Allah ne ya baka shi Mm.
ko ka yi aiki da shi ko baka yi aiki da shi ba ko ka mutu ka bar shi ko ya ya ta yi ya barka ina fata an fahimce ni Na'am.
to kaga dole sai an samu daya Na'am.
kana da rai ma yana iya karewa Gaskiya ne.
ina fata an fahimce ni to kaga sai Allah ce wa- an fi min ma razaqnakum dan ka san Allah ne arzika ka ba wayon ka ba dubara ka bane ba sanin mutanen da kai bane ya baka arziki Na'am.
asbabu kan Allah ne ke sahala su domin ina idza arada Allahu amran sah eh, hayya alahu al-asbab Na'am.
an fi kumin ma razaqnakum daga abin da muka arzita ku kuma sai ka mimma Mm.
dan a nuna maka Allah ne ya arzita ka kuma dan a nuna maka cewa eh, eh, ma razaqnakum ba a fitar da wani abu ba ina fata amince ni don an ce min amwalikum kina sai ka ce sai kuɗi a'a kana iya bada abin da Allah ya baka ko da ba kuɗi bane Na'am.
ko abinci ne yanzu yana buƙatar ɗaliban ilimi misali sai ka zo ka basu abinci ko baka basu kuɗi ba ai ka taimaka Na'am.
shi yasa idan ana neman taimakon addinin musulunci musamman ga wani aiki ka a ce dole sai kuɗi yana daga cikin kuskure- kuskuren da waɗansu suke yi ana so a gina masallaci sai a ce ana buƙatar kuɗi ya wani bai da kuɗi amma yana da siminti Mm.
idan ya kawo muna ton goma madalla gaban mun kai Na'am.
don ko kuɗin ya bamu sai mun je mun so simintin Dole haka.
to ka gani Gaskiya.
yana daga cikin abin da ke uh, abin nan Na'am.
anfiqu mimma razaqnakum kinan min allazi razaqnakumuhu min qabli an ya'ti yawmun Mm.
kafin wani yini yazo Mm.
la bay'un fihi Na'am.
babu saye da sayarwa daya Na'am.
amma tana yawa a samu biyu Na'am.
wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a kuma babu ceto Na'am.
wannan ita ce qira'a ta jamhur Mm.
amma in muka duba a qira'a ta ibnu kathir Na'am.
al-makki Mm.
an gane ko al-qari shine al-makki al-mufassir shine ad-dimashqi sai mun bambanta Na'am.
akwai qira'a ta ibnu kathir da abu amr ibn al-ala Na'am.
al-basri da kuma yaqub Mm.
su sun karanta la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a Na'am.
to me bambanci tsakanin waɗannan qira'atkin in an ce la bai'un nafiyun lil wahda ne Mm.
babu ciniki daya Mm.
amma ana isa mun biyu Na'am.
wala khullatun babu abokantaka daya ana isa mun biyu Mm.
wala shafa'a babu ceto Mm.
shi yasa ka in ka ce la rajulun fiddari Mm.
kana iya cewa balla rajulaini Na'am.
amma in ka ce la rajula fi dari nafiyul jinsi ne ba nafiyul wahda bane bai yiwa ka ce bal rajulaini na'am to kenan wagga qira'a ta eh, ibnu kathir da abu amr da yaqub ta fi fitowa fili akan nuna babu kwata kwata la bai'a la bai'a ba ce babu cin- ciniki saye da sayarwa kasuwanci ko guda Mm.
ko wani iri tunda an koyi da jinsi Mm.
wala khullata babu wata kowace irin abokantaka wala shafa'a babu kuma wato ceto na'am ina fata ana fahimta ta na'am
kenan waɗannan ƙira'atkin suna da tasiri in muka kalli bambancinsu kuma dukansu ƙira'at ne mutawatira dukansu ko ce ƙira'a ta inganta na'am to waɗannan shi yasa za ga mu'tazila da waɗanda suke a kansu duk da yake su mu'tazila ce to gudana sun ka yarda ana yi ranar tashin alkiyama shine wanda ya zo a cikin suratul tur والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان كو ألحقنا بهم ذريتهم كو با هكا با آه، على أي حال أكوي قراءة إذا بند بنك كشم ونا آير أما ينزو باسي من أبن نمتون أكوي قراءة من كرنتا ودى جمعي na'am كما أكوي قراءة وأتبعناهم كو با هكا با على أي حال sai suka ce sun kai inkarin duk ceton da ya zo cikin hadisai wanda nau'i nau'i ne daban-daban ceto na mala'iku ceto na annabawa da sauransu da salihai da ceto na 'ya'ya waɗanda ba su balaga ba da ceto na 'ya'ya mata da sauransu waɗanda dai suka tabbata a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce ai Allah ce la bai'un fihi in muka ɗauki wancan qira'a la bai'a ma ta ibnu kathir da abu amr da yaqub ai ta kori to dan mi qur'ani ya cewa babu ciniki wala khulla babu abokantaka kun yarda babu wannan wala shafa'a sai ku zo ku ce akwai ceto kaga suna son su wawaitar da hankulan mutane na'am to a nan sai akwai abin da ake ke cewa nan nafiyul jinsi ne am ne amma ana iya samun dalili shi am ai yukhassas bi dalil na'am dalilin nan kuma ya zamanto thabit sahih sarihu dilala an gane ko ko sarihu dalala ko sarihu dulala duk ana faɗa da ya ce babu kone irin ciniki a ba ya kore shi ne gaba ɗaya ba akwai ciniki da tashin alkiyama domin imani kansa da ayyuka na gari ai ciniki ne gaskiya da nassi kuma na alkur'ani Na'am.
ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat kaga ciniki ne an kai da Allah aljanna kun ba a shiga ta sai an tayi cin kiyama na'am
mun gano wannan da kyau na'am kuma ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna na'am يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kaga kasuwanci ne kalma wannan mutabai umma ya amfani da ita ƙara raba mata tijara ba na'am mun gane wannan da kyau wala khulla babu abokantaka sai mu ce a'a nan ko da mun dauki qira'a ta su ibnu kathir babu kowace iri a'a makhsusun ne akwai wata iri kuma qur'ani ne ya faɗe ta na'am don ya ce al'akhillau yau mai idin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqin ko ba ka dan bane to ka gani wala shafa'a babu ceto babu ceto ga kafirai kuma babu ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wala yashfa'una illa liman irtada kuma babu ceto sai ga wanda Allah ya ma izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni Na'am.
shikenan Mm.
to don haka kan wani zo ya nuna maka kamar shi ya san alkur'ani dan qur'ani ne ko dan mu'tazila wanda yana fama da ilmul kalam da ilmul jadal da ilmul mantiq da falsafa da masu ne a abin da suke yawan karatu saboda su zo su ce za su yi rigima da mutane Allah kai mu tsari Amin.
wasu kuma suna yi ne don neman suna wasu kuma suna yi ne akan ganin kamar abin gaskiya ne Mm.
to kuma shirya ta Allah ce Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan shirya har ran da za mu haɗu da shi to in muka dubi wannan la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a sai ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalumai ko baka dan bane Na'am.
ai na cewa wal kafiruna zalimuna na'am ko wal kafiruna zalimuna Na'am.
to anan akwai wasu maganganu na balaga waɗanda in mun ci zamu bi su za su yi yawa na'am almuhimmu dai in an ka kawo hum damirul fasl yana nufin wato at-tawkid karfafa ma'ana na'am sannan kuma yana iya zakkuwa lil hasr ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna kaga su kadai za su rubuta domin wanda bai da imani ba zai rubuta ba kaga nan yufidul hasr kuma na'am to wal kafiruna su kafirai sace humuz zalimuna su ne azzalumai al kafiruna ya kawo shi da alif walla az-zalimun ya kashi da alif wallah to shi kanshi mubtada da khabar in kowane yazo da alif wallah yufidul hasr yanzu in nace muhammadun jalisun ina nuna muhammadu yana zaune amma ba ina nufin shi kadai yake zaune ba amma ina ce muhammadun aljalisu ina nufin a wannan wurin shi kadai ne yake zaune ta'riful juz'ain suke kiran shi kenan ta'riful mubtada wal khabar in dai da mubtada da khabar sun kazo da alif wal lam suna nuna shi kadai ne adda wannan sifa a lokacin da ake wannan magana to kaga nan ya kawo hum wadda tufidul hasr kuma ya kawo mubtada da alif wal lam al kafiruna kuma humuz zalimuna an gane ko shi ma ya kashi da alif wal lam kaga hasr kusan guda biyu a wannan wuri sannan ya kawo shi jumla ismiya wadda tana nufin ta'kidi Mm.
kuma jumla ismiya mai suna biyu ba mai su ba mai suna da fi'ili ba na'am ta'kidat kin sun yi yawa na'am Allah ya nuna kafirai sun kaɗai ne a azzalumai to in su kaɗai ne a azzalumai to ai ba ba- a to kuma ai ba su kaɗai suke zalunci ba No.
a'a irin zalunci irin nasu na shirka No.
ba mu yin irin shi in ba su ba na'am shine abin da ake so a nufi nan hasr bi'tibari wato nau'i shirk ko nau'i zulm al-khas bihim Mm, domin kowane musulmi ai yana iya kuskure na'am ina fata an fice ni kamar yadda wancan aya ta sabka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ya nuna ba shi wancan zalunci ake nufi ba inna shirka la zulmun azim na'am kafirai dai su ne azzalumi shi yasa wani lokacin karfa ta zalunci sai ta zo tana nufin kafirci wani lokacin kuma ba ta nufin kafirci Mm, an gane ko Na.
kamar yadda kalma ta fasikanci wani lokacin tana nufin kafirci wani lokacin ba ta nufin kafirci Na.
haka kalma ta shirka wani lokacin tana nufin shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokacin kuma ashirkul asghar kamar arriya haka kalma ta munafinci wani lokacin tana nufin munafinci mai fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokacin tana nufin annifaqul amali ayatul munafiq thalath idha hadatha kadhaba idan yi magana sai ya karya in ana nufin mai fitar da mutum daga cikin musulunci ne ai da kaga babu wanda ba zai yi karya ba kenan kowa ma kafiri ne gaskiya ne.
dole ne dalibin ilimi sai ya hattara haka eh ka bambanta tsakanin kafirci babba da karami na'am an gane ko na'am Eh, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan kaga ya bambanta kafirci da fasikanci Mm, ina fata mun finci na'am zaka cikin hadisi ma eh, eh, kalmar ta kafirci ma wani lokacin tana nufin butulci wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin to dalibin ilimi wanda bai san bambanci ba kafircin yana iya zuwa mai fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda bai fitar da mutum daga musulunci da wannan ne waɗansu kawai sai su su kafirtar da mutane su ɗauki makamai turawa su da aka kafirai tan tagariya sai su ba su makamai suna kashe musul- musulmi da kuma suna ba su kuɗaɗe don saboda a raunata kasashen musulmai a hana mu na tsaro a hana mu na abinci kenan bayan da za a yi mu ci gaba Allah kai mu na tsari المهم والكافرون هم الظالمون na'am سي الله سبحانه وتعالى يتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم na'am
أنن الله الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو باب أبن بوتا وند يتشنشنت أبوتا مسا أكن تشنشنت أنغاريكو إلا هو سيشي
na'am me munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata tunda yanzu an shiga zancen tauhidi Mm, waɗansu in muka duba a cikin uh, at-tahrir wa tanwir shi ibnu ashur yana ganin tunda an yi zancen kiyama mm,
an gane ko la ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi na'am to wannan yinin shine yanzu za a yi bayanin wato su eh, wato kafirai su ji tsoron wannan yini wanda babu ceto cikin shi dan ya kawo cikin wannan yinin man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni kaga zancen kiyaman ne ya koma zuwa ga zancen wancan yini Mm, to mai sifofin wannan yinin wanda ya mallaki wannan yinin mai hukunci a ciki wanda sun ka kafirce mishi to saka su tsamani za su samu ceto ran tashin alkiyama na'am wasu daga cikin ma in ka diba cikin mushaf na darus sahaba su kuma abinda suka kawo shine kafiran da anka ce alkafiruna Mm, ba an ce sun kafirce ba su ne azzalumai na'am to wanda sun ka kafirce ma shine Allah nan mai kursiyu Mm, wanda yake da sifofi na kamala na'am ka kusan ku sun tabka banna gaskiya ne.
wanda suka ƙi ciyar da dukiyarsu don ɗaukar da addinin shi to ga irin sifofinsa na'am to kaga kowanne ya kamu nasaba wanda yake gani shi yasa kaga tana iya ta'addudi Mm, in ka diba cikin waɗansu littattafai ma da suka kamu nasaba su tana yawa su ƙara wa- da da wata mm, to almuhimmu Allahu Allah Mm.
a araful ma'arif in ji malaman nahawu Mm.
da aqida la ilaha illa huwa murakkabatun min nafyin wa isbat mm, bayan ta kori la ilaha kaga dan bai ce la ilahun ba na'am nafiyul jinsi ne ba duk wani wanda ya- ake bauta ma na ana nufin babu wanda ake bauta ma akan cancanta la abu da bi haqqin ala listihqaqi na'am la maw- wato il- illallah na'am nafiyu ta kore Mm, dukkan nau'i na bauta na'am an gane ko Mm, akan gaskiya illa huwa sai ta yi isbati a gare shi nafiyun wa isbat tana
sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum na'am in ka diba cikin mufradatul qur'an a cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti an ka ce mufradat nan ba ana nufin kalimomi ba Mm.
nan mufradat ana nufin waɗansu ayoyi da suka keɓanta ana kiranta ayatul kursi domin ita ce a'zamu aya to in ka diba cikin al-mufradat fi eh, cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an ya kama mufradatul qur'an wannan aya ta keɓanta da kaza wannan aya ta keɓanta da kaza lokacin da na ɗalibi ban hankalta ba kawai sai nace mufradatul qur'an da kalmomin alqur'ani ake nufi sai daga baya da na duba sai daga ba wannan ne ake nufi ba Na'am.
a'a wannan aya ta keɓanta da bayanin kaza wannan aya ta keɓanta da bayanin kaza na'am
to da yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyu shine wanda yake mai dawwamamman rayuwa an gane ko al-qayyum wanda yake tsaye da tafiyar da komai da komai an gane ko na'am eh, al-qiyamu bi shay'i kai ne kake tsayuwa da wani abu ma'ana komai ka gani yana bukatuwa zuwa ga Allah amma Allah bai bukatuwa zuwa ga komai Na'am.
shi yasa wadansu suka ce wannan shine ismullahil a'zam kuma ya zo ne a nan cikin bakara da kuma farkon ali imran allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum nazzala alayka kitabu bil haqq sannan kuma akwai shi cikin taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum suka ce to shine ismullahi al'azam wasu sun tafi cewa ismullahi al'azam a ba suna ne guda ba an gane ko al'azam nan ismul jinsi ne wato aljinsiya ce akwai sunayen Allah al'azam tunda wani ya ya- abin nan ya addu'a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, kuma ya ƙara akan eh, eh, eh, alhayyul qayyum da eh, abin nan as-samad kuma ya ce laqad da Allah bismihi al-a'zam to ganin ba kuma suna guda bane ina fata an fahimce ni na'am shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a to kuma babu sunan Allah wanda ya fi cikin sunan Allah wanda ya fi Allahu na'am an gane ko kenan sai zamanto ismul a'zam ba guda ake nufi ba domin al'azam al tana iya zamantowa jinsiya na'am ko alismu na ana nufin sunaye waɗanda suke sune mafi girma Eh, don haka sai kai ta cikin iskali na'am tunda ko alhayyul qayyum ka doka ai in kace suna guda ne to ai su su biyu ne Imam Sa'di da yazo a cikin tafsirin sa da ya kawo wannan yake cewa su me yasa aka nuna waɗannan sunayen sunayen sunaye da suka suka fi daraja daga cikin sunayen Allah misali suna daga cikin sunayen da suka fi daraja saboda alhayyu in babu rayuwa ai ba a yin komai alƙayyumu shi ke tafiyar da komai kenan komai na suna Allah yana koma zuwa ga waɗannan sunayen ne domin in babu rayuwa da Allah zai mutu da kenan shi kenan komai ya tashi aiki sannan kuma inda Allah yana da rayuwa ba zai iya yin wani abu ba da kuma kuma matsala ta samu haka na'am to alhayyu mai cikakken rayuwa wa tawakkal ala alhayyi alladhi la yamut alqayyum mai tafiyar da komai in ka gane Allah yana da cikakken rayuwa kuma ka san Allah shi ke tafiyar da komai kenan shi ya cancanta a dogara gare shi an gane ko Mm.
shi yasa sammai da kasaiwa yake rike da su Allah da Allah yana bacci da an yi banna shi yasa ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sinatun nan ba a ce sanatun sanatun shekara sinatun wato an gaje asalin shi wisnatun na domin alwawu daga wasan ne shine an gaje to amma da yake an shafe wawun din sai an ka kawo ta'un karshe ta zama to kamar matsayin iwad gare ta an gari shi ce alwasnan shine mutumin da yake an gaje to la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama Allah na bacci wala naumun ah, gangadi ko mu ce an gaje bai kama Allah wala naumun balantana Allah shi bacci an gane ko sai ya fara da wanda yake gangadi balantana ma babban shi tunda in Allah ya bacci shi da kirkira komai ai kuma kenan komai ya tashi aiki inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula kenan Allah ta zula to in Allah yana rike da sammai da kasai to ba rike sammai da kasai ba mallan ko littafi ka kirkira shi in gangadi ya kama ka ai sai ka ja hadi ko salula to balantana wanda ya rike da sammai da kasai إن الله آه، آه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سي الله تيتو له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات abin da ke cikin sammai da ƙasai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasai lahu ya tabbatar ma Allah wanda ta ce fassarar malaman zauri da hau da larabci kana iya fassara shi lahu ma fis samawati ma fil ard kaga baka da matsala ko ka ce ma fis samawati ma fil ardi lahu amma a Hausa ba ka iya cewa um, eh, nashi ne abin da ke cikin sammai da kasai lalle ya yi amma ka ce abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne ya fi tafiya da usulubin hausa wannan na farko kenan abu na biyu me yasa ya gabatar da lahu shina daga cikin ma'ani na at-taqdim wa at-ta'khir ifadatu al-ikhtisas ke banta da ya ce ma fi samawati ma fil ardi lahu to ma'anar ba za ta ba da Allah yake banta da mallaka su ba amma an ka ce lahu to nashi ne shi kadai ma fi samawati ma fil ard Mm.
abin da ke cikin sammai da kasai na'am mun gane wannan na'am wannan na farko kenan abu na gaba na'am lahu ma fi samawati ma fil ard tun da yayi taqdim wa ta'khir an gane ko to ai ba abin da ke cikin sammai da kasai ba dai an an mallaka shi na'am
tunda akwai abubuwan da kursiyu ba cikin sammai shi ba haka na'am al'arshin ba cikin sammai shi ba da kasai na'am to shi wannan nawa na a'a sai ka koma zuwa ga su ayoyi nan yana ba da misali da sammai da kasai su da kun ka sani na'am amma walahu kullu shay Allahu akbar qul inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha ko haka ba walahu kullu shay na'am komi na shi ne kenan nan sai ka dauki umumin gaba ɗaya kamar da shi can Mm.
qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar na'am ina fata ana fahimta ta na'am to lahu ma fi samawati ma fil ardi har abin da ba cikin sammai da ƙasa ba na shi ne shi to sannan kuma ma fi samawati abin da ke cikin sammai allazi fi samawati wal ardi. to su sammai da ƙasa din wa nawa na su ma na shi ne na'am tunda shi ya halice su Mm.
alam tara anna allaha khalaqa samawati wal arda bil haqq na'am an gane ko Mm.
to bayan wannan kuma na'am ma fi samawati abin da ke cikin- ke cikin sammai wal ard al ard nan kuma mufrad ne bai ce wa- wa- wal arduna ba kuma kana bane ko wal aradu jam'i na al ardu na'am arad na'am ana cewa arad kuma ana cewa al ardun to alwagga jinsiya ce don muna da ƙasa guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al ardi mithlahunna yatanazzalu al amru bainahunna kuma kana bane na'am لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما to in sammai bakwai na kasai bakwai na to in kace wal ardi da kasa to su sauran kasan nawa da sai kace al jinsiya ce da kasai gaba daya na'am bai kawo jam'il ard ba sun kace ta fuskar larabci li annahu thaqil wal lughatu al arabiyya tamidu ila takhfif lahu ma fi samawati ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kidan wannan ya kore cewa gumakan da mushrikai suke bautawa ko wani wanda ake bautawa wanda ba Allah ba ko wani ne shi ya cancanta abota mishi bai cancanta abota mishi ba na'am dan bai mallaki komai ba Mm.
sai Allah ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni na'am wane ne man wane ne za kinan man hadha alladhi sai an ka shafi wato ha harfu tanbihi ta dama na'am man zalladhi wane ne wanda yashfa'u zai ceto indahu a wajen Allah sai ce illa bi iznihi sai da izinin Allah kinan wanda nuna ana yin ceto amma bai tabbata sai da izinin Allah kuma wala yashfa'una illa liman irtada amma kafirai su ne ba za a yi musu ceto ba don Allah bai yarda da su ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i na'am mun gane wannan ko na'am amma cikin littafin manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak ya kawo istinbati batil wanda ake yi wanda yake ba na kwarai ba Mm.
don istinbati nau'i nau'i ne akwai istinbati sahih akwai batil akwai murakkab akwai istinbati min ayatin wahida akwai istinbati zahir akwai jali gashi nan dai to da yazo wannan wuri sai ka batil wai wasu sai sun ce man zallazi sai suka ce abinda ake nuhi man zalla wanda ya kaskanta an gane ko ma'ana man zalla wani ne zai kaskanta inda huwa wajen Allah illa bi izini sai da izinin Allah wai babu wai wai wanda zai iya kaskanta wajen Allah sai da izinin Allah a ba haka ake nufi ba wannan wannan tawili ne batil batil batil Na'am.
kuma mutum ya hatara in yayi da gangan ya san makomashi Wa- Allah kai mu da tsari amin summa amin amin kaga nan kuma kana da abin nan maudu'i na ash-shafa'a tunda yace man zalladhi yashfa'u indahu kuma kalma ta ash-shafa'a asalin ta samu asali daga abin da yake biyu wash-shaf'i wal watr ko wal witr a wata qira'a shafa'i shine abin da yake biyu al witr abin da yake daya Na'am.
shi yasa an kace shafa'i da wutri sallar shafa'i da wutri a ba ana nufin sunan ta bane sallar shafa'i sallah wadda adda raka'a biyu an gane ko abin da yake rabuwa witri ko abin da yake daya na'am shine shi yasa wajen wa shafi'i wal watr in ka diba cikin tafsiri na at-tafsir al-kabir na Imam Fakhruddin Razi ya kawo maganganu da dama kaga ash-shafi yana iya ɗauka annabi eh, eh, misali annabi Isa eh, ash-shafi yana ɗauka sauran mutanen duniya al-witr yana ɗauka annabi Isa don shi kadai ne an ka haifa ba tare da fuskar eh, mahaifiya ba ina fata na fahimta ta to ba tare da fuskar mahaifi ba kenan yana da mahaifiya bai da mahaifi na'am almuhimmu dai a shafi kuka ce waccan sallah din saboda waccan mai raka'a biyu ce wannan kuma mai raka'a ɗaya ce ko ko abin da yake rarrabuwa ko da hudu ne ina fata ana fahimta ta to asalin shi daga shafa'i ne saboda ceto galibi ana samun wani ya tafi tare da kai na'am yushaffi alak Mm.
an gane ko na'am
to man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san ma baina aydihim abin da yake gabanin su asalin al-yadu shine hannu baina aydihi an kace baina yadayka abin da a gaban hannayenka Mm.
an gane ko Na'am.
kenan yana gabanka wa ma khalfahum da abin da yake bayan su to sai kawo ma ismul mausul tufidul umum duk abin da ya gabata Allah ya san shi duk abin da zai zo Allah ya san shi Allahu akbar ma baina aidihim nan akwai taglibi domin da maza da mata duka hukumci ya shafe su na'am sabanin wancan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah na'am eh bai ce ma baina aidihim wa aidihin ba na'am Allah ya sani Mm.
to ma baina aidihim da yawa ne duk abin da ya gabata ai in ka ɗauko ayoyi da abubuwan da sun ka gabata Allah ɗin sun ko mu- abu dubu nawa ne ya gabata ko biliyan nawa wa ma khalfahum da abin da zai zo baya Allah bai- ya san abu dubu nawa ko biliyan nawa suka yi saura da ba su zo ba haka wala yuhituna ba za su iya kewayewa bi shay'in malamai suka ce nan yuhituna fi'ili yanhallu wato anil masdar yana iya kuma masdari in an ce la yuhituna cikin ma'anar fi'ili akwai mi akwai masdar kenan sai kuma la yuh- don ana iya cewa la yuhituna ihatatan kenan la ihatata na'am lahum bi ilmi to a wannan kira fi siyaqin nafi tufidul umum ma'ana wala yuhituna ba yadda za a yi mutane su kewaye sani da wani abu bi shay'in da wani abu min ilmihi na ilmin Allah illa bima sha'a sai abin da ya so Mm.
ma'ana ba wani sani wanda za ku samu sai da izinin Allah Mm.
a nan wala yuhitu bi shay'in min ilmihi wadan sai suka ce to nan min ilmihi ilmu masdar ne amma urida bihi ismul maf'ul min ma'lumihi na daga abin da Allah ya sani kenan ba abin da za a za a sani daga abin da Allah ya sani illa ma sha sai abin da ya so ko ko wala yuhitu bi shay'in ba za su san wani ba min ilmihi na ilimin da yake bantu da zatin Allah na'am kenan yana nan matsayin masarkin shi domin nan ilmihi ana nuhin ilmi zatihi Mm.
ilimin da ya dangantu da zatin Allah ba yadda za a yi kusan wani abu sai abin da Allah ya sanar da ku na'am duk abin da kun ka sani game da ubangiji to Allah subhanahu wataala ne ya sanar da ku na'am ina fata an fahimta Mm.
kenan sai zamanto nan ko ya zamanto masdar ne yana aslihi min babihi Mm.
an gane ko No.
ko kuma ya zamanto a masdar ne urida bihi ismul maf'ul na'am
min ma'lumihi ko min ilmihi Mm.
an gane ko in an ce min ma'lumihi na daga sanin Allah ma'ana abubuwan da Allah ya sani ba yadda za a yi kusan wani abu sai Allah ya sanar da ku ko ko min ilmihi ba za ku san wani abu game da zatin Allah ba sai abin da Allah ya so da sifofin Allah da abin da ya shahi Allah tunda ilmihi ilimin da ya danganci sanin Allah ko ko ilmihi abin da Allah ya sani ma'lumatihi kenan Mm.
duka an fassara da shi kuma babu wani abu ko ka ce abubuwan da Allah ya sani ba da za a yi musu sayan Allah su sanin zatin Allah da sifofin Allah ai dole sai abin da Allah ya sanar da mu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu shi ma bai sani ba sai da Allah ya sanar da shi gaskiya ne ina fata an fahimta na'am illa bi masha sai abin da Allah ya so to wanda Allah nan ya so illa bil ladhi sha'ahu ne na'am eh tunda ma musuliya ce to abin da Allah ya sani ya so ya so mu sani mun sani Mm.
shine wanda mun ka sani in ma jumlatan wa in ma tafsilan wanda an ka fassala mun sani tafsilan Eh, abin da ya zo da sifofin Allah eh, da kuma sunayensa a cikin alkur'ani mai girma da wanda ya tabbata cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am sai ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard Mm.
kursiyu na Allah ya lawaci sammai da kasai Mm.
kursiyu ya tabbata daga asar na Ibn Abbas shine mawdi'ul qadamaini kamar wurin aza kafafuwa wanda da an ce kafafuwa na ubangiji ba ana nufin Allah yana da kafafuwa irin namu ba don wannan ne ke abuka mutane cikin matsala suna suka ga ahli sunna na'am koko mazhaba ta ahlul hadith sai ana ce musu al-mujassima kuma wasu kamanta a'a shi na ya zo ibnu abbas ba zai iya cewa mawdi al-qadamai min rabbi ba sai in ya tabbatar da nasiri tun da gaibi ne bai da wato ma la majalal lil ra'yi fihi fa huwa lahu hukmun rafa an gane ko ibnu abbas ba zai faɗi wannan ba sai da wato nasi ko da bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi tun da gaibi ne nan ba a cewa ya ijtihadi na'am
shi kuma kursiyu kamar yadda ya tabbata a cikin athar in an ɗauke shi an jefa a cikin al'arshi domin al'arshi daban kursiyu daban wasu gani suka yi al'arshi da Allah da kursiyu da abu guda ne a'a kursiyu daban al'arshi daban na'am to shi kursiyu in an ɗauke shi an kaɗa cikin al'arshi kamar dai ka kaɗa zubi ne cikin sahara Ta.
to shi kursiyun ɗaya ya fi san mai girma da ƙasai dan ka ce wasu a yayalwace su ana nufin daidai da su yake ba na'am وسع كرسيه السماوات والارض sai Allah ce wala ya'uduhu hifdhuhuma Allahu akbar.
wala ya'uduhu baya yi ma- baya ba Allah wahala na'am yuthqiluhu kinan ba zai nauyar da Allah ba ko yi ma Allah nauyi Mm.
hifdhuhuma kiyaye su na'am to ya'uduhu ba da ainun bane Mm.
an gane ko da alhamza ne adahu ya'uduhu na'am ya yi mishi nauyi Mm.
wanda kuma kalima kalima um, eh, amma ai hattara an kaga al'awad da alhamza da wawun da dalon tana nufin karkata Eh, ija iwija eh, abin nan eh, eh, eh, kamar an ka ce al'awad karkata Mm.
ina fata an fahimci ni kuma akwai iwaji shi wancan iwaji ne da ainun da kuma wawun da jimin ba da ala- ba da dalun bane karshe yana nufin karkata la tara fiha iwajan wala amta amimu dai wala yauduhu hifzuma ba zai ma Allah nauyi ba adahu yauduhu ya ba Allah wahala Mm.
hifzuhu ma kiyaye su su san mai da kasai din Mm.
shi ke kiyaye da su kuma ba ya ba Allah wahala na'am an gane ko Mm.
to wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu madaukaki lahu uluwu dhat wa uluwu sifat wa uluwu eh, abin nan al-asma komai na Allah madaukaki na na'am al-uluwu al-mutlaq da ya takeice al-azim kuma Allah shine mai girma Mm.
al-aliyyu sifa ce mushabbiha ko siga ce mubalagha domin daga ala ya'lu ne na'am asalin ah, aliyu asalin shi aliwu ne aliyu alu eh, wato fa'il aliwun aliwun Mm.
tunda ala ya alu ake cewa na'am amma tunda ya'un ta zo kuma ga wawun ta zo karshe sai ka ce aliyu na'am al'azim shi kuma daga azuma ya azumu ne fa huwa azimun siga ce ta wato mubalagha shi ma aliyun ne sifa ta ta mubalagha na'am ina fata an fince ni to girma Allah dai ba mu mai girma irin na Allah kuma ba mu mai daukaka irin ta Allah subhanahu wataala na'am to ya kawo shi kuma huwa ma'arifa ce na'am al'aliyu ma'arifa ne da mubtada da khabar kenan kaga irin girma na Allah yufidul hasr ba wai cikin halittun Allah babu mai girma a'a shi da kanshi Allah ya faɗa cikin halittun shi akwai masu girma tunda al'arshi yana da girma Mm.
la eh, eh, abin nan wa wa huwa rabbul arshil azim Mm.
ko ba kadan bane na'am amma girman shi shi halitta ne ba a kamanta shi da girman Allah Na'am.
shi yasa nan da yace babu mai girma sai shi yana nufin irin girman shi babu mai irin shi na'am ko da mun ce tufidu wato alhasr tun da ta'riful juz'aini ne na'am to wannan eh, shi ne abinda wannan eh, eh, aya ta kumsa Eh, duk da yake waɗansu sun ce wannan aya saboda tsananin girmanta ba ta da harful atfi ko ɗaya amma eh, cikin addurul masul fi ulumil kitabil maknun Na'am.
da ya kawo sai cewa wannan galibi ne na'am dan ga wawun ta zo wa huwal aliyul azim wala yauduhu hifdhuhuma na'am ai nan ana iya cewa galibin dai jumlolin ba su zo da wawun ba na'am to kaga da zamu ɗauki wannan kuma zamu iske akwai istinbati da mudu'ai da dama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum jumla ce ismiya ko ba ka ne bai na'am la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jumla ce mi jumla ce fi'liya khabariya labari ne ake basuwa na'am lahu ma fis samawati ma fil ard jumla ce ismiya man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni jumla ce ismiya ko ba ka nan bane man dhal ladhi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum jumla ce fi'liya kuma fi'li mudari yufidu tajaddud wa takrar wannan yake nuna cewa babu abin da zai sabunta wani iri babu abin da yake faruwa face Allah ya san sanin sa an gane ko ya'lamu ma fis samawati ma fil ard wa- abin nan, lahu ma fis samawati ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء كاغو ان جمله اتمام فعليه بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض وجمله اسمي آه، فعليه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما Mm.
nan kuma jumla ce fi'liya Yeah, wa huwa al-aliyyu al-azim to kaga wannan jumlolin na karshe su ne sun kazo da wawun na'am kaga wanda yake nuna cewa dai a takaice wannan aya tana dauke da shi yasa an kira ta ayatul kursi aya ce mai girma Mm.
tana kumshi kuma da nau'uka na istinbatat na'am daban-daban wannan mun dai mun kawo su ne dai a gurguje waɗansu abubuwan ba za mu iya samun eh, kawo su ba saboda yanayi na lokaci na'am wato wannan shi dai ne abin da za mu iya cewa eh, a ƙarƙashin waɗannan ayoyin insha Allah ta'ala darasi na biyu idan Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko game da waɗannan ayoyin za mu ƙarasa shi a cikin halaka ta gaba in Allah ya so ya yarda amin da amin amin abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum salam.